الرحمن الرحيم يحدثكم عن شوقنا لحبيبنا فنار الأسى مشبوبة في ضلوعنا فلم تطف يوما من سهاد عيوننا فوطيبة تسقى بماء دموعنا فإن حرثت يوما على الدمع تحرس به ربه في الفلك سلم نوحه وسخر كدما لابن داود ريحه ولولاه لم يرسل ولولاه لم يرسل لم يرسل لمريم روحه ثواكب فهمي ليس يحصي مديحه ببحثي ومن يلفى عن البحر يبحث على مسعد يبكي على من تلوثت صحيفته بالذنب ثم تمرست فبؤدا لنفسي بيس مالي, بيس مالي عورثا ثياب شبابي بالذنوب تشعفت وبالمده أرجو أن يلم تشعف وما أنا إلا قد بليت لشقوة بإبليس والدنيا ونفسي وغفلتي فيا رب كن أوني عليهم بتوبة ثقيلا رأى ظهري بوزري أرى ظهري أرى ظهري بوزري وزلة غريق أنا بالمصطفى أتشبس
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a insha Allah ta'ala a wannan rana ta alhamis bakwai ga watan al-muharram hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shekara na da dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da ashirin da bakwai ko ga watan takwas miladiya haihuwar annabi isa da maryam salam shekara ta 2020 za mu ci gaba da darasi a cikin wannan littafi mai albarka mai suna tahmisu alƙasa'id alwutiriya wanda aka sani da wutiriya da aka rubuta domin yabo ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda kuma shine darasi na goma sha ɗaya insha Allah ta'ala za mu tashi shafi na ashirin da ɗaya ga waɗanda bugunmu yake ɗaya da su to hawa yau ya ci gaba da bayani akan abin da ya shafi ƙauna ta annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma matsayi na mutumin da yake mai shauƙi mai soyayya yake da shi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala wanda yana daga cikin ƙauna ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam shi ne ka yabe shi yabonsa yana daga cikin ƙaunarsa to shi ne yake cewa yuhaddithukum yuhaddithukum wannan yabon da muke yi wa annabi sallallahu Alaihi wasallam wato almarhu da muke yi wa manzon Allah yana ba ku labari li habibina ga masoyinmu an shauƙina akan tsananin shauƙi tsananin soyayya da muke da ita ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato da zaka saurare yabon da muke yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam to shi kadai zai iya baka labari akan cewa mu masu shauƙi ne zuwa ga manzon Allah ba ma sai mun fito mun faɗa cewa mu masu shauƙi ne ga annabi ba yake cewa fanarul fanarul asa wuta ta bakin ciki shine asa ya asafa ala yusuf to wannan shine wuta ta bakin ciki bakin ciki mai tsanani yake cewa mashbubatun abun hurawa ce ko mai huruwa ce shine ashigo shine huruwar wuta fi dulu'ina a cikin awazzunmu a cikin awazzunmu ma'ana son da muke yi wa annabi sallallahu alaihi sallama wanda muke ɗauke da shi to ya yi tsananin da ka iya cewa ma wata wani irin baƙin ciki ne wanda saboda yawansa da tsananinsa ya zama kamar wuta ta yadda har yana ƙuna a wazanmu sai yake cewa falam tutufa yauman kuma wannan wuta ko daidai da yini ɗaya ba a taɓa kashe ta ba ba a taɓa ba min sahabi uyunina wai na zubar giragizai na ruwa na idanunmu na hawaye ma'ana duk da kukan da muke don bisa ga al'ada in bakin ciki ya yawa to wasu suka ce in aka yi kuka aka zubar da hawaye abin zai yi sauki to zubar hawayen namu giragizai da suke ɗauke da ruwan hawaye namu tare da sun yi ta zuba ce amma duk da haka ba a taɓa kashe wannan wuta ta bakin ciki da take ƙunar ainihin a wasunmu ba sara taibatin ba taibatan ba ne saboda mudafin wa mudafin ilaihi sai a gyara tsara taibatin tsara taibatin ƙasar madina tuska ana shayar da ita dima'i dumu'ina da ruwan hawayen ko ba a saukar da hadari ba to ruwan hawayenmu kadai ya isa ya jike kasar madina saboda tsananin kuka sai ce kai fa'in hurisat da ma za a ce a nome ta yauman a wani yini aladdam ita hurasu a kan tsananin zubar hawaye to da za ta nomu ba ta bukatar ba sai an saukar da ruwan sama kuka ya kai kuka kenan bihi a dalilin annabi sallallahu alaihi sallama rabbuhu ubangijinsa sallama nuhahu ya kubutar da annabi nuhunsa filfulki a cikin jirgin ruwa wasakhara kuma a dalilin annabi sallallahu alaihi sallama Allah ya hore libni dawu daga dan dawu da annabi suleiman rihahu ya hore masa iska kidiman tun da can kamin matahuwar shi annabi muhammad sallallahu alaihi sallam walaulahu ba dan da annabi ba lam yursil lam yursil da Allah bai aiko ruhahu annabi Isa bali Maryama gana na Maryam eh to illa wannan magana ba ta da wani nafsi eh yana daga cikin shafahat na as-sufiyya ana maganganu da suke saki wanda galibin su zaka ga ayyuka ne na ubangiji to ba sai su are harshen ubangiji kuma suna jingina wa kansu ko suna jingina ma wani amma babu wani dalili wanda ya tabbatar da cewa wai Allah ta'ala ya kubutar da annabi nuhu ne a dalilin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma Allah ya hore ma annabi suleiman iskan da yake ɗaukar sa yana yawo da shi a dalilin manzon Allah ko kuma dalilin da Allah ya sa ya aiko mala'ika jibril da ruhun annabi isa daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala shi ma duka ƙur'ani bai tabbatar cewa an yi haka ne saboda manzon Allah ba to su wannan duka matsayi ne suke don suna da wannan sukan are harshen ubangiji sai su jingina wa Allah su jingina wa annabi ko kuma su ari harshen manzon Allah su jingina wa kawunansu eh kamar Allah ne ke magana alhali kuma damirin ba na shi bane don ana kiransa ash-shabahat ash-shabahat sufiyya wanda yana nan zube a cikin littattafansu to wannan dai kuskure ne don ba a ga sahabbai suna amfani da wayannan ibarori a cikin maganganunsu ba ba a ga suna yin wannan ba saboda haka wannan magana akwai gyara a cikinta kawai dai Allah ya tserar da annabi Nuhu da ganin damarsa Allah ya hore ma annabi Sulaiman iska da ganin damarsa Allah ya turo ran annabi Isa zuwa ga Maryam da ganin damarsa eh amma cewa an yi haka don alhorma annabi to wannan babu dalili to wannan shi ke sa wasu ke cewa to tun da haka ne littattafan mi zai sa ana ɓata lokaci ana karatu su ai ai watsi da su ai kaza kaza kaza kaza to ai ba haka ba ne da abu na da kuskure a cikin shi ba shi zai sa a ce ba a karatunsa ba tunda ba kuskure ba ne zalla ba duk abin da an ka rubuta ne yake kuskure ba karantawa za a yi abin da daidai a tabbatar da daidai wanda kuma ba daidai ba a yi ma mutane bayani kuma a duniya banda alkur'ani babu littafin da bai da matsala babu shi duk wani littafi da ka sa a rubuta to yana da matsala saboda haka in ka cire alkur'ani a sahul kutubi ba'da alkur'ani shine sahihul bukhari aljami'u sahih to shi ma sai da an ga samu wasu sun kai sun kai nakadin sa sai da aka samu wasu sun kai nakadin sa akwai addar al-qutni addar al-qutni sai da ya rubuta littafi al-ilzamatu wat tatabbu ya dinga cin gyaran al-imam al-bukhari game da matsalar isnadi cewa isnadin nan da ka kawo ba shi ya kamata ka kawo ba kaza ya kamata ka kawo kuma wane da ka kawo yana da illa saboda kaza saboda kaza saboda kaza haka kuma ya tabi sahihu muslim to almuhimmi wasu wurare yana da gaskiya wasu wurare kuma bukhari din ya fi shi gaskiya amma mafi yawanci wurin da yawa al-imamu muslim na kadi shekul islam ya ce to ya fi shi gaskiya ya fi al'imamu musulun gaskiya amma mafi yawancin wuraren da yawa al'imamu bukhari na ƙadu to al'imamu bukhari ya fi shi gaskiya shi yasa al-hafiz ibn hajar al-asqalani a muqaddimar da ya rubuta ta fathul bari hadith sari ko hudar sari a kusan dai ya tattaro maganganun shi a dara gutani yayi munakashin su yayi kokarin sama ma al-imamu bukhari mafita yayi kokarin sama masa mafita to Allah ya taimaka kuma mafi yawancin maganganun kuma an sama masa mafita to almuhim kaga littafin da aka fi ganin kimarsa a duniya an taɓe shi an yi masa naƙadu an yi masa naƙadu banda haka shi alhafiz ibnu hajar al-asqalani da ya yi shekaru kusan ashirin da wani abu yana rubuta sharhi ga sahihul bukhari فتح الباري في شرح صحيح البخاري yayi shekaru masu ɗimbin yawa wanda kaminsa ko bayansa ba a taɓa rubuta sharhi kamar sa ba har yanzu shi yasa al-Imam Shawkani lokacin da suka same shi a Sana'a a Yaman suka ce ya rubuta musu sharhi ga Bukhari yace ai la hijrata ba'da al-fath sharhi kai an kare yau to ku da adda fathul bari kuma wani abu kuke nema to amma sai ga su al'allama ibn baz da sauran malamai ko shek salihul fauzan ne suka rubuta littafi suna cin gyaran shi ibn hajar a wasu wurare da yake ta'awilin sifofi na ubangiji subhanahu wa ta'ala da wasu wurare da yake at-tafwid to amma ba mu taba jin wani malami ya ce a yi jiha da sahihul bukhari ba saboda addara kudini ya ce akwai matsala wasu wurare ba mu taba jin wanda ya ce a yi watsi da abin nan fathul bari ba tun daga ga mai shi abin nan babin al'asma wa sifat yakan karkata akan aƙida a sha'ira ba wanda ya taba cewa a yi watsi da fathul bari to wannan kenan wannan kaɗai ishara ce duk littafin da an ka rubuta duniya yana da matsala kai in baka santa ba ko baka ganta ba to wani Allah ya masa fatahi ya gani ko ba haka bane komi wa fauka kulli zai ilmin ali akwai wasu professor da suka haɗu su biyu a Misar suka rubuta littafi kan wata matsala ta arabiya wani dan sakandare ya zo ya yi musu raddi kuma aka tabbatar da cewa ya fi su gaskiya haka ilimi fatahi ne baya wani kwali ne ko dadewa ko shekaru ko wane ne ba al'ilmu nurun eh haskakawa ne Allah yake yi falala ce ta Allah subhanahu wata'ala to saboda haka duk littafin da ka sani duniya banda alqur'ani to akwai gyara afala yatadabbaruna alqur'ana walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fi ikhtilafan kaseera lawajadu fihi ikhtilafan kasira da wannan al-imamu shafi yake cewa Allah ya hana duk wani mai rubuta wani abu wannan abin ya zama kammalalle in ba nasa ba so da haka duk wanda zai rubuta abu dole sai an samu matsala kowane ne to amma da yawa wasu ba su fahimci wannan ba ko jahilci da son zuciya shi wani da zaran bai san abu ba bai san shi ba to sai ya ce a ƙaurace masa a yi watsi da shi ai kana ɓata lokacin ka ko ba haka ba kuma shi an ce ya zo ya karantar ba zai iya ba larabcin ma bai iya ba larabcin ma bai iya ba yau to ga littattafai nan muna karantarwa wuri kaza a ce akwai kuskure kaza ga abin yadda yake al-imam an-nawawi da yazo rubuta riyadu salihin a muqaddima yace ya kulla ma kansa sharadi duk hadisin da zai kawo sai tabbatacce sai ga an samu wajen hadisai 30 da wani abu inda ba su tabbata ba to sai a ce ayi jiwa da riyadu salihin to kaga wannan jahilci ne ko ba haka ba sau haka duk littafi kowane iri ne in dai akwai fa'ida karanta abinda ake so ka samu malami mai aƙida kuma wanda ya karatu akwai al'ilmu wa takawa tare da shi su ne sharuɗan karatu wajen malami al'ilmu wa takawa duk wanda ya cika su to sai ka yi karatu wurinsa saboda in yana da ilimi kaga ba zai karatar da kai jahilci ba in yana da takawa ba zai ci amanar ka ba ya gaya maka sabanin abin da yake rubuci ko abu bai tabbata ba ya ɓoye sai a rufe saboda haka wanda bai iya taɓin littattafan nan to ya kama bakinsa kuma yaushe abin da baka san shi ba kuma zaka ce yana da illa ta yaya eh ai Allah ya ce wala taqafu ma laysa laka bihi ilm ai sai ka karanta abu ne zaka gano yana da illa to kawai jahilci ne da shiriri ta su ba su yi ba kuma ba su son wani ya yi saboda duk wanda ya karanci wa'annan littattafan to shi kenan shi ya kubuta in dai Allah ya taimake shi ya bashi malami na kwarai kuma in baka samu malami na kwarai ba to yau ko sayyul bukhari malami zai karantar da kai sai ya batar da kai cikin bukhari ashe kaga makoma ana kallon wa kake ɗaukar karatu wurinsa ba wai littafin da baka karanta ba ba littafin inda ka samu malami diyar littafi yake da shirme sai ka shige shi ciki kuma ka fita lahiya duk abin da bai bai da kyau sai ce to wannan bai da kyau kai hattara ba aqida bane mai kyau saboda haka wannan jahilci ne kawai sannan yanzu in mun ce mu bar karatun su to ina za mu koyi larabci ya za mu yi mu koyi arabiya ina za mu salluga ba mu da madadinsu to sai mu zauna haka nan kara zube ya yi ba daidai ba ne Allah ya sauwaka amma ina maganganu ba na ilimi ba ne yake cewa sawaƙibu fahami haske-haske ko haskake-haskake sawaƙib asalinsa jam'u saƙib shine tauraro mai haske shi ake kira saƙibul najabul saƙib to ya ce sawaƙib shine haske mai yawa fahimi na fahimta ta laisa yuhsi madihahu ba zai iya ƙarge lisa fi yabon annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama ba bi ma'ana duk fahimtar da nake da ita ban kai ga illisa fi haƙiƙanin yabo ga annabi muhammad sallallahu alaihi sallama ba bai ba hatsi wai saboda wani bincike na da nake da shi sai ce kai waman yulfa wane ne za a iya samun sai ya bahasu da zai ce wai shi zai bincike ya gano adadin anil bahar abin da ke cikin teku wannan mutum wane ne to yau annabi darajojinsa ya teku ne duk wanda ya ce maka zai zo shi ya yi bincike ya gano to yana bata makansa lokaci ne ala mus'idun yabuki ala man talawasat yace ala musibin yanzu ba za a samu mai taimako ba yabki da zai zo yana kuka ala akan man wannan da talawasat sahifatuhu takardun ayyukansa suka cakudu da miyagun ayyuka da za a ɗauko takardunsa sahaif nashi in an duba za ka ga babu abin da a ciki sai barna yaudara ƙarya zalunci su ne kawai suka gurɓata wannan takardar to ba za a samu wani wanda zai zo ya dinga yi masa kuka a kansa ba saboda tausayi a kansa hmm? sun matamarrasat sannan kuma takardar ta riga ta lalace bizambi da zunubi talawwasat tamarrasat kusan duka ma'anarsu ɗaya abinda zai gurɓata wani abu abinda zai lalata wani abu kusan duka ma'anoninsu ɗaya ne fabu'udan li nafsi nisa ya tabbata ga rayuwata bi samali tur da abin da yake tare da ni ya ce aurasat abin da ta gadan mini ita rayuwar tawa na mugun abu siyabu shababi sutura kurciyata ta sha'afat ta warwatsu bis zunubi a dalilin zunubaina saboda yawan zunubaina gaba ɗaya sutura da nake sayar da ita kurciya duk ta warwatse ta yayyaki ya ce wa bil madihi a dalilin yabon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama arju nike fatan an yulamma ba an yulimma ba eh mabni ne lil majhul an yulamma a tattara attasha attasha'asu eh wannan rigatawa da tawar watsi eh nike fatan a hada min ita shine ma'anar lamma bi ma'ana jama'a ko ko a jima'a in an ce lamma ana nufin a jima'a kaza ya tara kaza to a dalilin yabo na ga annabi sallallahu alaihi wasallama nake fata a har hada mini wannan sutura tawa da tawatsi wa ma ana ni ba kowa bane illa face kad to an jarabce ni ne li shiqwatin saboda rashin arziki na me yasa bi iblisa an jarabe ni da iblis wa duniya an jarabe ni da son duniya wa nafsi an jarabe ni da son abin da rayuwata da biyar abin da rayuwata ke so wa gaflatin kuma an same ni da yawan rafkana ba ni da himma wajen aikata alkhairi da waɗanda abubuwa suke halakar da ɗan adam shaidan duniya rayuwa rafkana da waɗannan sun haɗu ga ɗan adam to shi kenan shi an gama da shi ya samu jaraba babba faya rabbi ya ubangiji na kun ka kasance auni taimako na alaihim akan waɗancan makiya waɗancan sojojin da ke sun su halaka ni bitaubatin saboda tuba da karɓar tuba gare ni yake cewa a razahari ina ganin gadon bayana sakilan yayi nauyi sosai bewuziri saboda nauyin zunubi na wa zallatin da kuma wato karkacewa ko talalabiya ko sabo ko kurakurai gari kunni na riga na nutse cikin barna ana ni ya ce amma duk da haka kuma yake cewa a tashabbasu ina rataya ne bil mustafa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don shi kadai ne zan bi in rabu da wayannan miyagun abubuwa amma duk wanda na ga aikin banza ne eh to ai ba sai ka ja ba saboda lokaci yake cewa ra'allahu qabran Allah ya tsare kabarin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kabarin da yake a Madina qad haqiqa wannan kabari ta'ala ya ɗaukaka bi ruhi a dalilin rayuwar mai kabari shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yake cewa tara yanzu kai kana zato wa mata har yaushe uhza za a bayar da babban rabo bilasmi darihihi da samun sumbuntar kabarin annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan shi ma yana daga cikin al-i'tiqadat na sufiyya cewa ba ma annabi kadai ba dukkanin al'auliya wa salihun ana tabarruki da asaru nasu na abubuwan da suka mutu suka bari ko sutura su ko kuma kabarin nasu da wane ne da sauransu to wannan duka ya daga cikin bidiyo'i da aka kirkiro aka saka don ka sumunci kabari babu abin da za ka samu inda in ka je wasu wurare a irin hubbari sokoto da nan gwandu za ka ga wasu suna yin wannan a zuwa na ɗiba ƙasar ƙabarin a je ana ta abubuwa wai ana magani da sauransu to wannan duka bid'a ne ba daidai ba ne wanda shehun karan kansa kame ya bar duniya duk ya yi gargadi a kan wayannan abubuwa ya yi rubuce-rubuce to wannan ya daga cikin zallacin da sufiya wa astan shiƙo ina shaƙar alfayyaha iska mai daɗi min ɗibirihihi daga turaren iska annabi sallallahu alaihi wasallama sallallahu alaihi wasallama simarar raja ba simaru ba ne maf'ulin bihi ne muqaddam arraja kuma ya kamata a rubuta shi da alif saboda asali alif din wawun ne shi yasa za ka ce rajautu bil wawu to sai a ce raja bil alif ba da ya'un ba simarar raja yake cewa 'ya'yan itace na ƙauna asalinsa daga arraja'u ne an yi ƙasar ɗinsa ne saboda zarura ‘ya'yan itace na ƙauna ajini nake ɗasansu ma'ana nake tsinko su bi na shiri madihi da ya yaban annabi sallallahu alaihi wa sallama iza a lokacin da nishiral amwatu aka buɗe mamata daga kaburburansu wal khalqu tub'asu su kuma halittu ana ta tayar da su daga cikin kaburburra madahtu habiban na yabi wani na yabi masoyina shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace qad ala wanda ya riga ya daukaka wa ta'azzaza kuma ya girmama ya ya samu izza sosai ya samu girma sosai waji'tu nazo da bima indi da duk abin da ke wurina ya ce wa asbahtu na kasance ma'uwiza abin gajiyawa game da kawo abin da yake wurina ɗin ma'ana daga ƙarshe dai sai da na zamo gajiyayye ban iya kawo komai da ya shafi annabi muhammad sallallahu alaihi sallama game da yabonsa ba a ina faɗa wa ƙauli zance na bis sada'i ko kuma mutarriza abin yi wa ado ne bisa na irebo saboda haka maganganun da nake faɗa to na yi musu ado tare da yabo kuma shine mutarriza shi yasa ake kiran ake kiran asabu taris sutura idan aka yi mata ado da aka yi mata kawa irin su kwado ko wani zane da sauransu wanda shi ne abdiras jazallahu Allah ya saka ma Ahmad annabi Muhammad anna daga gare mu khaira ma jaza mafi alkhairin abin da yake sakayya da shi famuztun lokacin da ja'ana bil haqqi annabi ya zo mana da gaskiya fal haqqu abilaju sai gaskiya ta fito fili bayo bayo shine abilaju tun sadda annabi ya zo mana da gaskiya shine alqur'ani to kuma gaskiyan nan sai ta bayyana a fili kenan babu abin da a cikin duhu sai dai wanda bai karanta ba sawari muhu takubban annabi sallallahu alaihi wasallama kar haƙiƙa qassamat kulla mujrimi ta karya gadon bayan duk wani mujrimi wani mai laifi duk wani mai laifi to sai da takobin annabi ta karya bayansa wa ala'uhu ni'imominsa ma'ana yana nufin kyaututtukansa ammat ta gami ala kulli musulmin ga dukkan wani musulmi duk wani musulmi to kyautar annabi ta kai gare shi don duk wanda ya zama musulmi ya zama musulmi ne a dalilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falaulahu ai ba don da annabi sallallahu alaihi wasallama ba lam ya'alu dajijun li muhrimi da ba a samu wani sauti na talbiya yana tashi sama ba ga wani alhaji mai harama da aikin haji ai to sai da aka aiko annabi ne aka yi masa wahayi ma da aikin haji ya zo ya karantar da ya ake aikin haji to sannan ne aka samu kowane alhaji shi kuma za ka je na labbaik allahumma labbaik to wannan sautin shine dajijo to ai ba dan da an tura annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka isa kai ka samu wannan ka ma san wani abu aikin haji ba a samu ba ko to yake cewa jamalun shi annabi wani kyau ne bada da ya bayyana bainal hatsimi tsakanin dutsen da ake kira hatsimi yana nan kusa da ka'aba wa zamzami haƙƙin sai ya zama mamnu'un min sarf wa zamzama amma saboda wazani shi yasa sai aka sarrafa shi sarfu ma'ana yan sarif ya daga cikin ad-darurat ash-shi'riyya shi yasa ya ce wa zamzami amma ba haka ba zamzam la yansarif wa zanzami da kuma rijiyar zanzam wanda asalinsa dutse ne shi zanzam ismin ne li jabalin eh to cikin shi sai aka fitar da wata rijiya wadda ita ake kira ma'u zamzama to annabi nan ya bayyana tsakanin dutsen alhatim wanda lokacin da zai hau baraka zuwa albaitul maqdis anan taguwar ta ɗauke shi fazallat bihil afaku al'afaku shi ma na akwai gyara ba afakun ba ne al'alif sai lam alif bilmaddi al'afaku sararin duniya fazallat bihi ta doge bihi a dalilin annabi sallallahu alaihi sallama ta bahaju tana ƙara kyau bin nuri da haske min kulle zaujin bahiji bahiji shi ne abu mai kyau mai kyalli to shi ne tabihaju fi'ilinsa mudari sai ka ce tabihaju bahiji kuma ismu fa'il ne mai kyau famal fakharu ai babu wata takama illa ma'aqalun face mahaɗar mutane inda mutane suke zuwa suna zama dandalin zama shi ake kira al-ma'aqalu fahuwa suruhu ko annabi sallallahu alaihi wasallama shine wato kyawun wannan wurin zaman ma'ana babu wata mahaɗa ta al'umma babu wani abin alfahari face ba har haɗa al'umma fahawa shi annabi sallallahu alaihi wasallama suruhu wato shine kyawu shine kamar ka ce hoto mai kyau game da ainihin wannan wurin zaman hani'an murna ta tabbata liman ga wannan da ya zuruhu ya samu ziyartar kabarin manzon Allah qabla al-mamati kamin mutuwa ta zo masa to shi ka ya abin wa ta hani'a za a taya shi murna ya samu babban rabo jalilun ma'a ta'ayidi tajri umuru jalilun annabi sallallahu alaihi wasallama mai girma ne sannan yace tajiri umuruhu gaba ɗaya al'amuransa suna gudana ne ma'a ta'ayyidi tare da ƙarfafawa duk abin da manzon Allah zai to ubangiji yakan ƙarfafa shi yakan ba shi gudunmawa ana fahimtar wannan ko yawwa jara shi ma wannan haƙƙin shi a sa yawo a rubuta yawo don jaraitu zaka ce ba jarautu bai jaraitu duk sunan da duk fi'ilin da amma abin nan in zaka sa masa zamiri zamirul fa'il zai bayyana yawon an gani to asalin wannan yawon din alif ce in ya zo wajen madi sai ya koma alif sai ya koma yawon kai sai ya koma yawon ina fatar an gane yauwa kamar bana misali sai ka ce banaitu dara sai ka ce daraitu to duk wa'annan alif ake sawa ya'un ake sawa to haka kuma in na wawun ne to sai shi ne sai a sa ya'un an gane ko sai a sa alif kai sai a sa alif kamar da sai ka ce da'aut a gasalin sawawun ne to amma dinsa in ka zo dalin jimu sai ka sa alif ba ya za ka sa ba shine da'a saboda in ka sami zamirul fa'il to wannan alif wawun zai koma to shi kuma asalin wawun shine an ka maida alif shine sai a ce da'a to wannan ka'ida ce ta sarf da kuma imla'i jara awwalan annabi ya jara nuruhu hasken annabi sallallahu alaihi wasallama ya gudana awwalan tun farkon lamari fi wajhi adama ga zatin annabi adam da shi ma wannan sun dogara ne ga wani hadisi wanda bai ainihin tabbata ba cewa wai Allah ya halicci annabi Muhammad min nuri zatihi daga hasken zatinsa shi Allah to daga wannan shi kuma hasken na annabi sai aka halicci duniya gaba daya aka halicci annabi adam to shi ma wannan hadisi ghairu sabit bai tabbata ba domin wannan kusan ma zai iya bayuwa zuwa ga aƙida ta al-ittihad cewa da Allah da halitta kenan duk abu ɗaya ne idan an ce Allah ya halicci annabi Adam a annabi Muhammad da haskensa shi kuma hasken annabi an halicci duniya da komai da shi kenan kaga babu bambanci tsakanin Allah da baba wanda ita ce kusan Sheikh Ibrahim Iyas ya rubuta littafi Al-Faidul Ahmadi kusan aqidar da ya tafi akan ta kenan yayi ta surutu game da wannan cewa asalin halitta gaba ɗai to daga hasken annabi muhammad ne to wannan kusan ba ma aƙida ce ta musulunci ba aƙida ce ta maguzanci ana karanta al-ittihad shine cewa ba bambanci tsakanin allah da halitta babu to wannan kaga ba musulunci ba ne kafirci ne to daga wannan ne ya kwaso wannan magana saboda haka wannan kuskure ne ba daidai bane eh Allah bai halicci annabi Muhammad daga hasken zatin sa ba haka kuma hasken annabi bai gudana ga ainihin zatin annabi Adam ba duka wannan Qur'ani bai karantar ba wa kana bihi yawmas sujudi wa kana annabi Adam ya kasance bihi a dalilin wannan hasken yawma sujuda ranar da mala'iku suka yi mai sujuda yutawwaju ba mutawwaju bane domin an ce mutawwaju to sai dai ya zama mutawwajan sai ya zan kana ta aikin ta to amma an ce wa kana bihi yawma sujudi kuma an ce mutawwaju to wannan larabcin bai yi ba dama dama sai dai a ce wa kana bihi yawma sujudi eh mutawwajan to sai yauma sai ya koma yaum wa kana bihi yawmus sujudi mutawwajan shine larabcin daidai amma tunda ba haka ba rubuta shi ma da ya'un yahi yutawwaju ana sa masa kambi na ado shine daga taju kenan saboda ka rubuta shi da ya'un yafi سيكون فعل مبني للمجهول يتوج littattafan ba su da ta haƙiƙi to shi yasa dole sai an samu kwarakuri wafi yawancin wasu malamai haka na ake ta karanta kwarakura ba tare da an abin nan ba saboda wasu samu aiki na'am sai ya zama zamiri ba na huwa wanda zai koma ga adam yutawwaju huwa to al'utur ya kenan sauraka sai mu takaita a nan wani sati sai mu tashi shafi na ashirin da uku kenan ko littafin yana da yawa har yanzu akwai dogon zango amma dai a hankali a hankali da duk karatu ana samun 'yan kalimati haka na jari to a haka sai kaga larabci ya taru subhanak allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh